الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau rana ce ta goma daidai ga watan rabi'u al'awwal 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma cikin baka ranar shida yau ga watan oktoba ah, shekara ta 2022 Allahumma أصلحنا اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون صالحين آمين wannan addu'a al'imamu maliku ibn dinar ya kai mai ta maimaita ta yakan ce Allah kai ne ka gyara salihai kai ne ka gyara su har suka zama salihai ba sai wa suka yi mu ma fa aslihna hatta nakuna salihin magana mai kyau Allahumma anta aslahta salihina fa aslihna hatta nakuna salihin wannan addu'a al-Imam Ibn Abi Dunya ya rawaito ta ya ambace ta zance a cikin littafin sa suna At-Tauba shafi na 75 Allahumma anta aslahta salihina fa aslihna hatta nakuna salihin Allah kai ne ka gyara salihai kai ka maida suka zaman to daidai kai ka gyatta su ya Allah kuma ga mu nan gyatta mu gyara mu hatta na kona salihai amin iqra درسنا 40 darasi na 40 daidai نعم kuma za mu tashi hadisi mai lamba mai tan da daya na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الاغتسال من الحيض babin da ke magana har yanzu muna kitabu tsahara ko نعم babi da ke magana kan wanka daga haila Hmm.
أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أسد من من بني أسد قريش أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة Hmm.
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
a cikin isnadin muna da imam al-auza'i abdurrahman ibn amr ibn amr daga yankin al-auza'a na birnin damascus ko dimshaq ta sham don haka ake ce da shi al-auza'iyu ay mansubun ila al-auza' نعم
imamu ahli sham shine wanda cikin labarin shi ina jin na faɗi wannan kwanaki ya ce da wani mutum ka kai ni gidan da ke da makwabtakan da makwa- makwabtan ba su hasada ba su gulma ba su yi da mutane mun faɗa ko sai ya kai shi kabari
نعم
ya ce in kana neman irin wannan makwabta ɗin ta sai makabari gafata malam ba dai duniyar yau ba wallahi malam sai ce makabarta ce makwabtan da ba su hasara ba su gulma ba su gaba da juna to ka je makabarta mana ka gani kabura nawa ne a wurin ايوه makwabtan juna ne أمم.
wakilai kwace yaya kaga wani ya wuce بابو لا إله إلا الله استغفر الله العظيم هو تكشي لا كرفاء سيرم آمين.
نتشي سوى أوزائي نتكين إسناد معيو الله يقارى مي رحمة آمين
كما حديثنا نفاطماني بنت قيس من بني أسد بني أسد نرغتكين ciki ko kunshi na quraish annaha cewa ita fatima atatin nabiyya sallallahu ai alaihi asali wasallam.
atat ne ko atatin nabiyya Mm.
sai aka harrakata saboda tsoron iltiqa'us sakinain bita'at bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali ibn malik daga cikin abin da ke sa a gane fi'ili akwai atat to sai ce atatin nabiyya ta je gun annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat hmm?
Mm.
sai ta ambata ko ka ce ta gaya mai annaha cewa ita fa tustahadu jini na yawan kwararo mata ko ku gane ba domin jinin ya kamata ya zo yanda aka saba zuwan jinin ne ga 'ya'ya mata wata in yayi ya zo kwana kaza to ni ya rasulullah abin ya wuce haka shine tustahabu kuma su kaga daga cikin ni'imar da Allah ya masa habban annabi sallama su ba su da matsalar ina za su kai fatawarsu nemanta kuma inda fatawar za ta taho daga tushi ne da gindin magani ne inda baka da matsala mu ne sai mun tantance ya tabbata tuku ko kuwa Mm.
a su annabi ya gaya musu zo ba sa maganar haddasana akhbarana awan balantana ka ce ga hadisi bin lalala mu da bamu sami bamu riski lokacin ba muke bukatar tantancewa da tacewa da rariya a darje ki shi sa koyon sanin ingancin mai annabi ya faɗa na yi aiki da shi ko ya faɗa ba ƙarya aka yi mai abu ne har ka mutu bai kamata kai wasa da shi duk musulmi kuma ya waje ba kan shi san wani ƙaimar hadith gwargwadon abin da Allah ya hore maka na lokaci da dama da fursa amma haramun ne ka zauna kake bautawa Allah da maganar annabin da bai tabbata ya faɗa ba ba wanda ke da uzuri tashi Allah ka ba mu iko Amin.
ta ce ya rasulallah ta ce inaha tustahadu fa za'amat sai ta yi da'awa ai faƙalar kenan Na'am.
annahu qala laha cewa annabi ya gaya mata ka duba qala laha laha ita wa fatima cewa domin da ta yi tambaya ya rasulullah ina jini jini sai ya ce mata inna ma zalika irqun yau ai kai wannan ai ba jinin haila bane ai irqun ne shine fashewar jini ne fashewar jini kamar yau sukan ce karewar jini ne irqun sukan ce kuma gocewar jini ne malaman mu kan yi kokari su dauko hausar da za ta ainihin jona sakon zuwa ga wanda ake bashi sakon ma'ana jini ne da ya fita daga wato samfuri ko salon tafiye shi kun fahimta ko Mm.
shine irq fa to tunda ta fahimci to to ba jini bane ta samu amsa Mm.
a ta samu mana wani bangare na amsa din Na'am.
an tabbatar mata da wannan ba jinin haila ba ne domin shi ne ai ba haka yake kwararowa ita ko- jinin baya tsayawa ne kawai ta kaga irki ne to yin irki ne fashewar jinin ne da karyewar shi to menene hukuncin shi za a ba shi hukuncin jinin biki ne la jinin haila ne la to shi ne take jiran amsa eh dai an san irki ne fashewa jini karyewa gocewa kaza kaza to shi kenan sai ce mata fa idza aqbalatil haidatu fada'i salat Mm.
idan asalin hailar ta zo ya kamata ki gane ta ai to nan ne za ki bar sallah ma ba zan ce ki bar sallah saboda jinin istihaza ba jinin cuta ba shine ir jinin ciwo ne fashewa da sauran misali arabtum Mm.
to kaga nan dama abinda take so ta sani kenan to kaga wannan ya lazimta wa ƴaƴa mata su san to ga yanda jinin hailan nan fa yake dan tambayoyi da yawa na zuwa teburin malamai da almajirai da almajirai dalibai cewa malam jini na kaza jini na kaza kaza. ana yawan tambaya kai saboda mata masu imani suna kokarin neman sanin hukuncin mahaliccinsu Na'am.
tunda ba da ka suke rayu ba kuma Allah ya ƙara musu imani akan haka ɗin saboda wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawaba wanda bai yi gaman katar ba in ji mawakin hausa aliyu na mangi zariya saboda haka sai ce idan hailar ki ta tinkaro sada'i salat wannan ki bar sallah din ma'ana za ki gane hailarki wa idza adbarat kun gane idan kuma ta ba da baya wanne istihada ko haida haida haida din ita ke magana nan to ai ga jinin a yanzu to ai ba haila bace shi wannan jinin ciwo ne jinin gocewa ne jinin fashewa ne fasan jini ne raftun to idan jinin haila ya rige ba da baya faghsili ki yi wanka ki wanka an kiddama ki wanke jini gabarinki to shin jinin da ya zubo daga jikinta ne za ta wanke shi kawai jiki ba zai samu ruwa ba da ya ki wanke jini ita ka ce an yi tsalakin jini ne ana nufin jikinta gaba daya shin da wankan haila da wankan janaba da na biki suna da bambanci? kudu samfuri ɗaya ne?
samfuri ɗaya ne iri ɗaya ne?
na to bari yi tambaya yaya wankan janaba yake tunda kun ce ɗaya ne to sai a nemo ansa a lalaɓo bakin zara in ka gano jinin wankan janaba to haka na haila yake to ina zuwa shin da wankan janaba da jinin haila da wankan jinin biki wanne fi yawaita kwarai kuwa na'am ko na haila na biki yawa domin kuma in ba kumanta ba za ku lurce dalili saboda ai ita janaba da haila ta shafi maza da mata ita ku haila ai ta takaita ne kawai ga su mata to inda haka ne ku kana magana yawa to dole ka ce wankan janaba ya fi yawa haka ne? to shi kenan maɗauki samfurin wankan janaba hadisi ne tabbatacce a zo da ruwa a wanke ɓangaren da ainihin ya shafi ainihin wannan ƙazanta sannan sai ka yi alwala saɓi ɗaiɗai bas ka ɗibi ruwa ka farara a ɓangaren jikinka na dama da ɓangaren hagu sannan ka cika kanka da ruwa sannan ka dakatar da wanke kafa a alwalar sai a ƙarshen ainihin wankan janaba ya halatta ka je ka yi wanka sallah da wani bakin na farko kenan ba na biyu ko ka zo kawai ka yi niyya ka dai wanke duk ɓangaren da mani ya taɓa jikinka inda hali ma ka gurza ainihin hannunka a kan ƙasa saboda yaukin akwai ya fita sannan ka kwarara makanka ruwa daga sama haƙar ka tara abu hudu game jiki da ruwa da cuɗanyawa da ƙudiri niyya saboda inna malamalu binniya sannan ka fara karka tsaya wannan kudin ka sami zikir wannan shine samfuri na bina wankan janaba kun gane ko kun gane ba na uku ka je ainihin kogi ko korama ka je kai kuruma kun san kuruma iyo da ninkaya in kai wannan ma yayi niyya sai dai samfurin da DAP wanda ainihin na fara fada da farko to in ka dauki wannan ka aiwatar da shi mana akan wankan haila ko jinin biki ko abin da ya kama da haka ko musulunta mutum ya yi ku koya mai abin da zai kira in ma bai yi bai je wankan ya yi ba baya mun karanta wankan mai musulunta ba?
na na fata an gane ko? to ki wanke jini sun masalli sannan ke sallah abu da wadda ya fi da wannan hadisi haka na sa'i ga sha'urare da yawa sannan kuma hadisi ne tabbatacce ci gaba
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي هشام بن عمار الإمام الخطيب للجامع صالح بن بن حاشم yake cewa al'auza'i ya ba mu labari shi kuma daga imamu zuhuri muhammad bin muslim shi kuma daga urwa urwa bin zubair an gane ko urwa dan wane ne na'am dan wa dan abdullahi ibn Zubair na'am
dan Zubair yawa urwa bin zubair dan uwan abdullahi ne na'am
domin abdullahi ibn Zubair dan zubair ne. urwa dan wa dan zubair ne.
Zubair to waye babba Abdullahi abdullahi ibn abdullahi shine farkon wanda aka haifa a madina farkon haihuwa da almuhajirun suka samu a madina abdullahi nabi ya murna da haihuwar matuƙa gaya saboda kafaran madina da mushrikai da yahuda suna ce kun gani ko an sirrice su ba su ma haihuwa ana haifan dan zubair malam sai ka ji shuru toruwa dan uwan shi ne sun samu daga nana Aisha wadda ita kuma wace ce gare su
wa na'am khalat yawa khala ce wace ce khala da Hausa karbo mai inna inna kenan ko goggo inna inna ke yar uwar mahaifiyarka ya ko kanwa da Hausa ya muke ce mata ko inna yawa yar uwar mahaifi ita ce goggo ku gane wannan shi kuma dan uwan mahaifi
baffa baffa amma kuma dan uwan mahaifiyarka fa kawo kawo ina ji shi ne in gane ke cewa ko rafa ne shagwar sukan ce rafa ne don na tsammani ko bangaren uwa ne suke kira Allah wa'ala ala kulli halin dai matsayin na na aisha kenan ga ainihin a urwa raftun annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace idan aqbalatil haidatu idan haila ta tinkaro okay ashe tinkarowa take zuwa take ai ai kana da lokaci jini kan dauke mai ya mace to idan ya tinkaro musu Allah sarkin halitta ko ka san hailan nan hatta in ya zo ma tafiya ga mata suna ganewa ko da dai akwai bambancin halitta tsakanin mata zuwa mata wanda ke jiga tasu ita shan wahala idan shekarun suka fara tafiya sun kai hamsin da sauransu to sukan ce ya zo tafiya ne da aka yakan jiga ta wasu da yawa a ita shan magunguna alhali kuma kila ba lallai abin da shan magani ba ne misali Allah shi ne alkhallakul mubin mahalicci araftun na'am saboda idan haila ta tinkaro faturuki salata ki bar sallah wa idza adbarat faghtasili kun ga sakon da dai ne ke Na'am.
hadisi daga ba
أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جهش سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma salli wa sallim alayhi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي Bukhari ya fidda shi 327 haka Muslim 334 haka Abu Dawud hadisi ne tabbatacce kun san dai waɗannan mata da ne shahararrun waɗanda suka shahara da in kana magana a hadisul hayd hamnatu fatimatu da sauransu wannan hadisi na ummu habda kuma ummu habiba musamman gashi mun zo kanta نعم
cewa na na ummu habiba bintu jahshin mafi ummu habiba bintu abi sufyan ba نعم ko ba haka ba ne أمم.
sunanta wannan ramlatu yawa wato ta gamu da wato fashewan jini jinin nan irin na istihaza shekaru bakwai saba sini to fashtakat sai ta kai kara ta ce ya rasulallah ga halin da nake ciki sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi laysat bil haida ta ake wannan ba jinin haila bane to amma ta zauna shekara bakwai tana fuskantar wannan matsalar ba ta sami misali warwarewa ba sai da abin ya kai ta gagaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa baka yin shiru a matsala kuma ga magani a ce sai ce mata to ai wannan ba haila bane to menene walakin hadha irqun na ba ku fassaran irqun da Hausa nace da ku me fashewan jini karyewan jini gocewa ku ce jinin ciwo saboda tun da yake haka ne faghtasili ki je ki wanka thumma salli sannan ki salla hadisi muna gaba hadisi ne wanda yake tabbatacce shi ma na ambaci mafitar shi na'am أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو حفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جهش امرأة عبد الرحمن بن عوف وهي أخت زينب بنت جهش فاستف فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجر في حجرة في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة wannan ya gabata hadisi na gaba da muka abin ko ka dauko zuwa ƙarshen isnadin hadisin cewa nana Aisha take cewa istuhibat ummu habibata bintu jashin ummu habiba yar jahsh dan ka ƙara sanin wace ce ita ita ce ‘yar uwar zainabu bintu jashin imra'atu abdurrahman an gane ko? eh na tsallake ne ita ce ‘yar uwar zainabu bintu jashin don ka san wace ce ita ita cikakken sunanta ita ce matar abdurrahman ɗan au ‘yar uwar matarka ana kiranta wa da larabci na'am uktu zauja amma ya tsaye na san kalma ɗaya ne khatanatu ana kiranta khatana an gane ko? sunanta khatana to ita na na umu habiba yar jahashi amma tana aure da abdurrahman ɗan auf babban sahabin nan ma'abocin dukiya Allah ya ƙara musu yadda? amin cewa ta gamu da irin wannan matsala ta gocewar jini saukar jini daga turba daga gwadabi ko ka ce jinin cuta a raftun fastaftat fastaftat mai kenan sai ta nemi fatawa kuskure ne ka zo ka ce malam ina da fatawa la mun sha fada ba daidai ba ne sai dai ka ce ina neman fatawa saboda idan ka zo ka ce ina da fatawa malam to ai abin da kake so malam ya gaya maka kana da shi san ce to bismillah sai dai ka ce ina neman fatawa kai ne mustafti malam kuma shi ne wa mustafta tambayar kuma al-mustafta anhu ba da amsar shine ifta ko kuwa kai kuma kana me istifta istifta saboda ka fastaftat sai ta nemi fatawa mece ce fatawa
amsa
kana iya amfani da kalmar fatawa akan harkokin yau da gobe a yana mai in bashi fatawa zuwa ga akth na kuma ce ga hanyar cin fatawa ce wani?
na
ya tambaye ni fatawa akan nawa ne kwanan masara yanzu a kasuwa sai na bashi fatawa kaza kaza ka ga malam wannan kalma bai kamata ka yi amfani da ita ba girmanta da nauyinta a duniyar ilimi yasa baka cewa fatawa a can wurin ko da dai in ka faɗa a harshe kake ne an gane ko amma dai fatawa khissisan kalma ce da aka keɓe ta wato idan aka nemi sanin abin da ya ɗan hanya ta kulle ƙofa wajen fagen ilimi a ce to ga amsa wanda shi ne fatawa an gane ko ya ce wa'iza su'ilta bi ma jahilta falatakun mutahazikan mutasarri'an bi jawabi an gane haka tambaye ka abin da baka da ilimi fala takun mutasarri'an mutahadiqan bi jawabi la ilma indi laysa aibun innam ilmu an taqula bighairi sawabi la ilma indi ban sani ba ba aibi bane al aibi an tubdi ko an tufti bighairi sawabi araftum saraka ina kira ga yan uwana almajirai ɗalibin ilimi kar ku dinga tasarru'i wajen ba da fatawa ce ne ban sani ba ka huta ka taɓa damuwa da ayan cewa ne mai santa kuma sani al'auza'in nan an mai tambaya ya ce ban sani suka ci gaba ta malam kana limamin duniya babu jin kunya ce kunyan mai da mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana sun ji kunya ne su ma al'auza'in ce mamuna malik an tambaye tambaya ɗari yana la'adari la'adari la'adari so zamani in ya lalace Allah ka kiyashe mu za a zo lokacin daga ɗalibin ilimi yana ganin ai kasawa ne ce ba sani to agawa ne ya sani yana kallon jama'arsa ɗalibansa 'yan buyagi ma'anan buyagi kawai 'yan su bi shi sai su kai ka su baro ka yi ban sani ba to kuma sani wannan darasi ne da ya kamata mu kiyaye Allah ka tsarkake zukatanmu da aikinmu gaba tayyib saboda haka sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko shine fastaftik fastaftiko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita haila bane faqas sai mun zalla ce da ita inna hadhihi laysat bil haida walakin hadha irqun faghtasili wa salli haka yake hadisin ko mun tsallake ne إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قلوبة فاتركي لها لها شيني برمى تصلى فأي أتكي اللفظ باب لها مما أن فاتركي لها الصلاة آآ آه آه. ba ana nufin la kibar mata bane kibar sallah domin ita haila din ko ba gane bane dalla hakan zo ana nufin cewa to shikenan faturki la halkala anan faturki laha kibar sallah domin wannan allamu li ajliha azma lamul illa kenan araftum to kaga nan duk hadisan in suka in ka tattaro su suna baka hukunci ɗaya ne alaysa kadhalik bala qalat aishatu na naisha sai take cewa fakanat taghtasilu li kulli salatin ummu habiba sai ta kasance duk sallah sai ta yi wanka wata salli kuma ta yi sallah da haka suka ce wanda jini ya kai mata irin wannan yanayi kullum jini baya dauke mata duk sallah sai ta yi wanka wa kanat taghtasilu ahyanan fi mirkanin ta kasance ma takan yi wanka cikin mirkani wato daro daro ko ka ce kwangiri mun san kwangiri ko ba kwangiri fa na misali kamar ka ce hanyar jirgi ba ba shi ba mm. akwai asalin kwangiri na wasa kamar da kwanan sarki amma murjeje ne kato Faɗi.
mai faɗi to shi ne shi ne ake ce bisa daro ai ƙwarai madalla a wani lokacin abato takan yi wanka a cikin irin shi a cikin daro ko kwangiri ko kwanon sarki a marin ɗimimi to idan ta yi wanka cikin mirkani kuma takan yi wankan ne ka duba fi hujjarati uktiha a ɗakin 'yar uwarta zainaba na na zainab wahiya ita zainab ɗin ka duba a lokacin ka dubi hikima inda rasulullah lokacin tana ƙarƙashin manzala a matsayin mata saboda daga baya sun rabu ba ba ku san haka ba na kwarai da gaske annaba ya aure ta ba ya aure ta.
wane ne mijinta kafin ta kasance gun annabi sallallahu alaihi wasallam to me hikimar ce wahiya inda zainab Wa hiya inda karka Rasulullah.
dauka tana hannun zaidu a lokacin ibn na'am harisa abin ya faru ibn sharahil ba lokacin bane na'am فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها kun fahimta Mm.
ka dubi hikimar malaman hadisi dan karka sami wato abinda suke kira mushkilatun tarihiyya zaka ce wahiya inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta riga ta rabu da shi Zainab ta rabu da Zaid misali dan kaga an baka historical connection akwai connectivity dan kare kokolwa ta je zuwa ga ana tsammanin ko zamanin Zaid ne ta riga ta rabu da shi a lokacin araftum saboda haka a lokacin tana gun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka lura wanda bai fahimci me ya faru game da ita ba shi ta wahiya inda rasulullah bai ta je tambaya ne lokacin tana gaban shi a'a Mm.
kawai gani ba wannan indiya ce zaujiya na'am ba indiya ba ce ziyariya na'am ka gane to da Allah in baka da tarihin mai suka ce okay inda ai ba ta ma cikin matar shi tunda inda aka ce ba a masa gwari-gwari an ce hiye zaujatu ba to amma wanda ke da wato abin da ya sani khalfiya tarihi ya san cewa matar manzon Allah ce sallallahu alaihi to wasallam a lokacin kuma da ya ce wahiya ai alhalikiya halu kauniha inda rasulullah to yar uwarta sai ta je gidanta ko ba ka ba Mm.
ta yi wanka wannan ya nuna mana halaccin idan kana da mace da kake aure da ita tana da yar uwa takan kawo ziyara kuma gidanka ta kawo mu wa ziyara yar uwarta Mm.
har ta shiga ɗakin wankanta ta yi wanka to mai abin damuwa ne hukwa sai mu ce to ai gashi ummu habiba bintu jahshin matar abdurrahman dan auf wadda ta gamu da matsalar fashewar jini shekara nawa bakwai
shekara bakwai Allahu akbar annabi zai ba ta fatawa ga yanda zaki ke ai ba jinin haila bane in dai jinin hailan yazo zaki ganshi shi wannan daban ne to ya za ta gane matsala ta ci gaba da sallah kenan jinin fashewar jini ko kuma jini da ya fashe baya hana me baya hana azumi baya kuma hana kadaitar miji da matashi inda kana da ilimin haka to gashi takan je gidan ta yi wanka to akwai mutane da ya kamata mu fidda wata mas'ala a nan Mhm.
kaga waɗanda suke suna da ƙanƙamewa ni ba na son kowa ya shigo gidana karin ga wata 'yar uwa kenan bawan Allah ya za ka yi haka ai ka san ma'abociya 'yar uwa 'yar uwa dangantakar jinin ne ka je ka auro ba zuwa kai auro ta ka ɓanɓaro ta misali daga jikin bishiya ba to bai kamata ba ka kai irin wannan in ba ita yar uwa mai zuwa gidan kuma uwar gulma ce gulma wuya ba ce to inda wannan mutum yana da iko ya taka maɓarna birki a gidan shi don komai tafi daidai a raftun? saboda haka ta kasance tana wanka a cikin mirkani a gidan yar uwarta zainab hatta inna humratar dam la ta'alul ma' aisha take cewa Allah kara mata hatta wato jallauni na jinin hmm? jallaunin jini wannan karfafawa ne kawai in ba ka ba jini ko baka ce ja baka ce hamar ba jini menene na'am jini jini na karanta labarin wasu irin masu ƙaryar cewa su sun fi kowa daraja irin turawan nan da yan irin su yan kiki ke na america ku class class suka ce ai su jininsu blue ne muka ce to ba ba irinmu ba ne ba mutane ba ne ko halitta ce daban kuma ƙarya ba suke yi that our blood is bluish not reddish
wato sai sun zama daban da mutane ma'ala su daban ne shi yasa malon su daban har suna ce ba kuna ganin idanun wasu turawan blue ne kamar na mage ba kun ce ba gaskiya ba ne kuma ƙarya ne ku zuwa tsaga a sa reza kyau a tsaga gani in ba gani misali ƙarya banza kawai sai su nuna isa sun fi kowa ko a musulunci inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir shikenan magana ta tsari ka huta da ya jama'a take cewa hatta jallauni na jinin har ma yakan birbishantu mana yakan hau saman ruwan mu gani saboda kaga hukunci ne suna observing in ta wanka launin jinin yakan kasance a saman ainihin ruwa din kuma da wannan wata khuruju fatusalli ma'a rasulillah ta kuma fita ta yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fama yamna'uha zalika min as-salat haka din baya hana ta yin sallah din kenan ke gaya maka cewa ashe jinin istihada baya hana sallah kamar da muka ji ci gaba
أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف إذ تحيضت سبع سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي تقاقدك حديث النكو cewa ta yi jinin haila shekaru bakwai saba'a sinina kalmar sinin menene kwaya ɗayanta sana ita wannan sana tana da jogalalliyar takuri wanda ake jogala mata tana da ita za ka ce me?
sanaton sanaton wannan takurin ɗaurariya ce ko marbuta ce mashbuka mashbuka ɗaurariya ce takan riski suna don ta'alamta mai matantaka ko mazantaka matantaka yawwa a galibi na'am a galibi
a galibi in ba ka ba kana tsalhatu ga urwatu ma cikin ga urwatu ko kuwa ga hamzatu za ka ce tsalhatu ga kuma sabitu ala sabitu ai maftuha ne akwai talhatu akwai urwatu akwai zama'atu akwai usamatu akwai hamzatu da sauransu duka ga maza ne amma suna da kuma ainihin ta kullalliya jogalalla da aka jogala ma ainihin suna don ya ba da jinsi to amma ba la'akari da wannan saboda ba shine galibi ba to me nake cewa abinda nake cewa idan suna na mace ne tana da ainihin ta'ud ta'anis to idan kana son ka yi lissafi ne to shi adadin akan cire mai mai ta'ud ta'anis kullum mun sha ai tsokaci kan wannan shi yasa ya ce sab'a sinin bai ce sab'ata sinina ba sinin ba ada sai ce sab'ata sinin a saboda ainihin kwaya ɗayan sinin ai mace ce saba eh ai mace ce ai Na'am, adadin.
yawa kwaya ɗin Mm.
ai mace ce na'am to adadin sai ya zamanto namiji sabanin idan adadin namiji ne an gane na'am sai ya zamanto haka yawa haka ya tabbata a cikin ka'ida wato zaka ce khamsu salat khamsu salawat ko khamsu da kake cewa Mm-mm.
hmm?
khamsu khamsu salawat khamsu sayyarat na'am
ina son ka gaya min holuna guda biyar me za ku ce holuna biyar da larabci me za ku ce na khamsu ko ko khamsatu mu'annas za ka ce khamsu ba za ka ce khamsatu ba Mm.
dalili saboda ainihin guda ɗayan ya ce salafatun bitta'i kullil ashara fi addi ma a hadihi muzakkara jibin malik cikin alfiya salafatun bitta'i kullil ashara fi addi ma a hadihu muzakkara bitta ka faɗi ta inda ɗayan guda ɗayansa muzakkari wato namiji ne zaka ce khamsatu kutubin khamsatu masajid khamsatu basatin Mm.
amma khamsu qalanis khamsu sayyarat sab'u sinin shine ma'anar magana na'am kullum muna ta jaddada muhimmancin arabiya domin ita ce jigon tafiya suka ce ta'allamul arabiya fa innaha unwanul almuru'a inji magabata adireshin muruwa ne me yasa yace domin zai tunatar da kai yaran da shi yake kai kawo a zamanin annabci sallallahu wannan magana tana da kyau ta'allamul arabiyyata wa'allimuha auladakum fa innaha unwanul muruwa Allahu akbar لأن الصدر الأول تكلموا بها وتداولوا حركاتهم بها
na'am هذا كلام مهم جدا طيب سيتكي تشيوا تايجن استحاضة سبع سنين سيتتنبي من ذغل صلى الله عليه وسلم في ذلك دنغني دهكا فقال لها رسول الله سيمن ذن الله يتشي متى نعم Mm.
إن هذه ليست بال... منين؟
حيض.
بالحيضة وانا أي بها هيلا بتشي هذا عرق وانا عرقيني أي ai jini ne wanda yake ya fashe fasan jini ne e faghtasili ki wanka wa salli ki salla hadisin ya riga gabata a baya na'am نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت, بنت جهش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma salli wa sallim فقالت يا رسول الله إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي Hmm.
فكانت تغتسل لكل صلاة
fa kanat taktasilu لكل duk صلاة alaka su ɗaya ne an gane ko نعم cewa na na ummu habiba ta tambayi annabi sallallahu alaihi sallama a cewa na kasance ina jinin haila ko kace jinin ah, ciwo to me hikimar maimaita tun da sakon ɗaya ne a hanyoyin ai ba ɗaya ba ne نعم ka lura mana Mm.
ai za ka amma da rijal ɗin نعم to kuma za ka san wahalar da malamai suka yi sai su tara su a ci a eh sakon ɗaya ne mun ji amma chain of transmission ɗin ba ɗaya ba ne wannan za ka san irin wahalar da suka sha da aikin da suka yi da gwagwagwa da suka yi da hidimar da suka yi ma addini Allah ya saka musu da alkhairi Amin.
raftun عرفنا saboda haka sai take cewa ummu habiba yar jahshin Allah ya kara mata yadda ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama tace ya manzon Allah inni ustahad fa qala sai ce inna ma zalika irqun faghtasili wa salli fa kanat taghtasilu li kulli salatin hadisin ya gabata na'am أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم قالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ملآن دما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي أخبرنا قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفرا kaga hikima da azancin koro maka da son kenan mazajen da ke ciki نعم a takaice ne sakon ɗaya ne ki zauna gwargwadon kwanakin hailaki da ke yi su zaki lura da su amma jini da ke ci gaba da zuwa ba jinin haila ba ne amma asalin jinin to ki zauna domin su karki yi sallah karki yi azumi a lokacin su shi yasa ce qadara ma kanat تحبس tahbisuki haidatuki thumma ightasili نعم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار م.
عن أم سلمة رضي الله عنها تعني أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ام سلمة فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها مم.
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم ثم لتستنف ثم لتستثر مم.
ثم لتصلي madalla wannan kun ga cikin duk isnadan da muka yi tun daga hadisi na 201 zuwa yau akwai ummu salama cikin ambatanta Mm.
ɗaya kenan sannan lafajin summal tastasir مم.
babu shi نعم arabtum آه، عرفت.
wannan ruwaya cewa wata mace ya yi ibhamin sunan مم.
kanat tuhraqu jini ya kasance yana malalo mata shine tuhraq نعم arabtum مم.
yawwa a zamanin manzon Allah abin ya faru Sallallahu alayhi alaihi salatu wassalam fastaftat um fastaf laha laha مم.
ummu salama ummu salama ta je ta yi mata tambaya ta nemo mata amsa daga bakin manzon Allah annabi صلى Muhammad الله عليه وسلم
to shikenan faqal sai manzon Allah ya ce da ita mana yana ga ma ummu salama ki je ki ga mata ga fatawar ga kuma amsar litanzur adad al-layali Allahumma huna lil am مم.
litanzur نعم eh ta je ta zauna adad al-layali adadin darare wal ayyami da kwanaki allati kanat tahidu ta je ta duba wai wai wai shin a wata tana yin jin haila kwana nawa ne ai ta sani ai kafin abin da ya faru wannan musamman mata ku kiyaye wannan wanda duk suke da irin wannan matsala ga amsa kai tsayewar kan daga bakin manzon tsira صلى الله عليه وسلم wanda duk take da mushkila irin wannan kawai jini ya ci gaba da zubo miki wanda da can bakya baki da wannan matsala sai ce ki zauna kafin wannan matsala ta zo miki kina kwana nawa ne eh to kafin wannan matsala dai nakan yi kwana uku a wata kwana hudu to ki rike wannan kwanaki duk wata in kika ga irin wannan kwararowar ba ruwanki da shi wannan kwanakin su zaki lissafi to kaga wannan ya nuna maka dole ya mace ta zamanto tana da matukar kiyayewa da sa ido ko ba haka ba da ainihin tsatsa wajen gane kai kawon shi wannan jini na al'ada da Allah ya kaddara ma ya mace domin gashi ya ce ta zauna adadin kwanakin da ta san jinin ke zuwa mata a wata na fata kun gane ko Mun gane.
yauwa kabla an yusibaha alladhi asaba kafin abin da ya same ta yanzu din nan menene yanzu din shine Istihaba.
istihaba din Mm.
to kafin zuwan shi ai da ba haka kike ba to ki yi amfani da hukumu ma kana game da ke yauwa yau da jinin al'adan ne na haila ba wa jinin abin nan ba ya zo da sabon samfuri to sai a nemo wata amsa kuma to amma ba shi ba ne to da haka sai a sami kafin ya zo miki ki koma kan al'adarki da kika sani a baya fatruki salata qadra zalika min ash-shahri ki dakatar da sallah gurgudan abin da jinin dama ke rike ki baki sallah a wata guda fa idha khallafat tilka haka ne kuwa idan waɗannan kwanakin sun riga sun bada shine khallafa sun tafi to faltaghtasil ki gaya mata tayi wanka thumma tastanfir thumma tastanfir sannan kuma ta ci kunzugu tunda jinin yana ci gaba da zuwa kuma za ta yi sallah to shikenan ta samu tsumma mai tsafta ta rufe jikinta shine kunzuguntuwa kenan na'am an gane ko Mm.
saboda hana jinin zuwa to yau sai ka ga wasu suna sa pampas yayi istisfar ne shi ma na'am hmm?
yayi pampas sai mu ce kwarar mai laifi ai a baya tsumma suke ci saboda su rufe su hana misali jinin diga ai rashin lafiya ne to idan dai misali za a sami famfan wanda zai iya hana jinin zuwa da malalowa shi ma ba za ka fidda shi daga wato kunzugu ba sai ka ba shi hukuncin kunzugu kila a yanayi irin da zamani Allah ka kare mu da lafiya gaba daya amin saraka kenan ta je ta yi wanka in abu ya wuce sannan ta yi sallah wannan hadisin kenan na'am cikin ikon Allah mun san hadisi na yau mun samu hadisai bakwai bakwai ko takwas bakwai ne ba takwas yawa hadisi Eh, takwas takwas ne to Allah ya samu dace amin ku sake faɗi Allahumma اللهم anta أنت aslahta salihin أصلحت الصالحين fa aslihna فأصلحنا hatta nakuna حتى نكون salihin صالحين Allahumma اللهم anta أنت aslahta salihin أصلحت الصالحين fa aslihna فأصلحنا hatta nakuna حتى نكون
salihin صالحين ma'ana Allah kai ne ka gyara salihai har suka zama salihai kuma Allah ka gyara mu don mu kasance salihai malik ibn dinar kenan wanda ibn abd duniya ya ambaci wannan addu'a ta cikin kitabu at-tauba shafi na 75 wa barakallahu fina wa fikum Ah, sannan kuma nan eh, gyaran da aka yi masha Allah Sake buga.
gyaran da aka yi to ai waɗanda suka tafi da su ya aka yi to wasu sun tafi da su ba gyara ɗin ba.
dama gyaran aya fassara ne kawai a fasarar ne kawai ko eh na'am Mm. yanzu araba kenan